ya kawo ya taho aikin haji ku zo mu je mala kabiru zo mu je mu gaida shi na ce wannan kayi abu mai kyau mu je mu gaida shi muka tashi muka je muka gaida shehu na yi gaisuwa na yi jinjina aka cewa ke wannan ya ce mala kabiru gombe kenan ya daga hannu shehu ya ce allah ya maka albarka na ce amin Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira na ce amin ya ce Allah ya baka aljannar firdausi na ce amin ya ce Allah ya ji kan iyayenka shehu ya mun addu'a ya zuba mun addu'a ya zuba mun addu'a a filin arfa ranar juma'a in amin suka ansa suka ansa ina dawowa na ce an gama wallahi ba wani matsiyacin da ya sai sake shan gaba na yanzu shi yasa kuke nake takawa da confidence ko yanzu mutum in ya isa ya sake ce mun ni da huta ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه. على الحقيقة kamar yadda kuka ga tafiq ɗinmu na yau insha Allahu karatu ne wanda za mu tattauna game da wasu matsaloli wanda sun shafi wato wato lalata da'awa irin ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da fakewa da sunan annabi ko sunan mimbarin sunna na manzo Allah sallam da cin mutuncin masu mutunci game da wannan mas'alar wanda kuma wato mas'ala ce wacce duk wanda ya ɗauki wannan gabaran yin wannan aiki bai taɓa yin ƙarshe mai kyau ba shi yasa a yau karatunmu za mu yi ne game da mas'alar wani mutumi wanda ake ce mishi kabiru gombe wanda mun saka abin da ya faɗa ‘yan uwa sun saurara musamman wanda suka saurare mu yanzu maganganu ya yake yi wanda ƙarairayi ne wasu ƙarairayin sun shafi malaman musulunci wasu ƙarairayin kuma sun shafi mutanen siyasa wasu kuma ƙarairayin ya shafi kawai yayi ne domin ya birge mutane a yi dariya shikenan a masa kabbara Allahu akbar Allahu akbar kamar yadda za mu gani a wasu bidiyoyi da muke ɗauke da shi alal haƙiƙa bidiyon da muka saka yanzu kowa ya ji abin da ya fara budewa da shi maganganu ne wa'inda kafin mu je ga wannan zan yi kira game da wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu wanda suna da tasiri akan karatun da zamu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn amr wanda al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi sannan kuma al-imam at-tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi abi dawud ibn abi shayba da al-imam ahmad da wasunsu sun rawaito wannan hadisin daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan abu guda hudu duk wanda aka same su a cikin ɗabi'unsa ne to wannan munafiki ne tataccen munafiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko manzon Allah ya ce wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi duk wanda kuma aka samu ɗaya daga cikin su idan aka samu guda uku ya cika tataccen munafiki idan aka samu guda ɗaya ya zamto munafiki ne mai ɗabi'an munafunci na farko inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta da aha har sai ya bar yin wannan ɗabi'a idza tumina khana idan aka bashi amana zai ci daga lokacin da aka bashi amana zai ci wannan amana wa idza haddasa kazaba haka idan zai yi magana zai ce tuf to ƙarya zai yi duk wanda ya ɗauki wannan yana da hasla ta munafinci na biyu na uku annabi ya ce wa iza ahada gadara idan har aka yi alkawari da shi zai yi zamba cikin aminci wa iza khasama fajara idan aka yi husuma da shi zai yi fajirci wannan hadisi annabi sallallahu ya faɗi sufofi na munafiki guda hudu sufan farko manzo Allah sallallahu yake cewa duk wanda yake ya same su ga baki ɗaya to tataccen munafiki ka neman original to yana cikin su na farko idan an ba shi amana zai ci na biyu in zai magana zai yi ƙarya na uku kuma in ji annabi sallama shine idan har ya alkawari zai zamba cikin aminci na hudu kuma duk maganar da za da shi zai yi fajarci ko yi maganganu na batsa ko maganganu na raini ga wanda suke na gaba da shi wannan wato shine sifofi na munafiki guda hudu sannan hadisi wanda yafi shahara hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda shi ma al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisin al-Imam Muslim Ahmad Bazzar Nisa'i da Imam Bukhari din sun rawaita wannan hadisi na al-Imam Abu Hurairah wanda hadisi ne shahir wato wanda ke mashhur afwan shahararren hadisi wanda an rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayatul munafiqi salas ayan munafiki guda uku ne na farko idza haddasa kazaba idan zai yi magana zai yi ƙarya na biyu idza wa'ada khalafa akhlafa idan har an yi alƙawari da shi zai saba wa idza atmina khana idan an bashi amana kuma zai yi ha'inci zai ci amana wannan hadisi guda biyu abin da yasa na buɗe karatun mu da shi shine kamar yadda na ga balar da wanda suka gabatar da sanarwar karatun cewa wato kamar yadda na musu describe din abin da yake cikin karatun sunan karatun da suka bata shine wato ƙarshen munafiki jin kunya ƙarshen munafiki jin kunya to amma hina kamar a ce malam Kabiru Gombe yayi amai ya lashe domin wasu maganganu ne wa'inda yayi su ga janibin Maulan Mushehu Ibrahim radiyallahu anhu da wanda yayi su ga janibin manya-manyan mutanen duniya amma za mu tattaba wanda ya shafi addini kafin nan wa'incan ma bashi da ‘yan duniya za su magance shi ko ce suna magance shi. To, amma abin da yake anan ‘yan uwa su fahimce mu, wannan bidiyo da yanzu muke so mu saka muku a ciki za ku ji abin da zai gaura kanku. Na wa'innan hadisan annabin sallallahu alaihi wasallam mutum ya fara aunawa kafin mu mu shiga mu gani za ku ji yadda mutum yake tufka da warwara, yadda ha'inci yake fitowa cikin wanda suka bashi amanan imaninsu, yadda zamba cikin aminci yake fitowa cikin wanda ya musu alkawarin cewa zai kare su, yanda fasikanci da khatunci na fujur yake fito a cikin kalamansa yanda kuma a ƙarshe za ku ga yanda Allah subhanahu wataala a hadisin Annabi nan sallallahu alaihi yake cewa wato idan an bashi amana zai ci kuma zai ƙarya manya manyan ƙaryaki da kansa kuma zai ƙaryata kansa sannan kuma da uslubi irin na khawarij na kafirta musulmi da uslubi irin na isjili wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya saba a dabi'unsa to amma anan bidiyon da muka saka ina ga za mu sake maimaita jin shi kafin nan kuma da bayanin da muke so. Gideon da Kabiru Gombe yake da awar cewa ya haɗu da Maulan Mushehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ƴan uwa yana so su ji daga bakin shi ba daga Sheikh Ibrahim Iyas ya kawo ya taho aikin haji ku zo mu je Mala Kabiru zo mu je mu kai da shi nace wannan kayi abu mai kyau mu je mu kai da shi muka tashi muka je muka kai da shehu na yi gaisuwa na yi jinjina aka ce wace wannan ya ce malam kabiru gombe kenan ya daga hannu shehu ya ce Allah ya maka albarka na ce amin Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira na ce amin ya ce Allah ya baka aljannar firdausi na ce amin ya ce Allah ya ji kan iyayenka shehu ya mun addu'a ya zuba mun addu'a ya zuba mun addu'a a filin arfa ranar juma'a in amin suka ansa suka ansa ina dawowa na ce an gama wallahi ba wani matsiyacin ne sai take shan gaba na yanzu shi yasa kuke nake takawa da confidence ko yanzu mutum in ya isa ya sake ce mun huta ne
na'am a wannan audio kamar yadda muka ji daga muryar shi Kabir Gombe wato matsala ce wacce wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato idan har zamu ne aka ce malamai sun dawo makaryata domin suna so su suma burinsu kawai don a maka kabbara da ka zamo kuntukekin makaryaci ka yi ƙaryar da za ta iya kai ka shiga wutan jahannama ba don wani abu shine kana so ka kafirta kunzumin musulmi kana so ka ɓata wa'inda Allah subhanahu wataala yi wa sutura kana so ka ci mutuncin wanda Allah subhanahu wataala yi wa mutunci to a takaice da irin wa'innan ƙananan abubuwan mutum zai manzo Allah ce ɗayan ku zai iya furta kalma ɗaya wannan kalmar za ta yi ta tusa shi cikin wutan jahannama har sai ya je can dungun wutan jahannama akan kalma ɗaya bai sani ba abin da ke anan shine mun ji abin da Kabiru yake cewa ya ce ya haddace Ibrahim radiyallahu anhu aikin haji wai da ya haddace aikin haji sai aka ce masa ya je ya gaishe shi wani abun kunya Kabiru Gombe din nan haihuwarsa da yanda ya ba tarihinsa 1969 ne wanda ina ga hala an yi ƙarya ma wajen ƙara shekarun ya ci an haife shi 1969 lokacin sauran shekara shi da kacal shobrai rardal an bar duniya a labari da tarihi gidan suka bi da gombe ko gidan kakanninsu ba a san labarin gidan ba balle shi kuma a ce a wannan lokacin ina tunanin ko bauchi a lokacin tana ita ce babban jiha bai bar gombe ya iya zuwa cikin garin bauchi don ya bude ido ba amma kuma kabir gombe budan bakinsa sai ke cewa a wannan lokacin sun je su aikin haji wanda shi ko shobrai rardal ya bar duniya ma 1975 an haifi kabiru gombe 1969 a yanda ya bayar yanda zaka je ka hau ka gani a net amma kabiru gombe ya ce wai ya je aikin hajji har ake ce ma ibrahim wannan shine kabir gombe wannan shine kabir gombe yace to ya masa addu'a ya masa addu'a ya masa addu'a abun mamaki abu na farko anan shine yanda bai ji tsoron Allah ba Qur'ani yana ta mana wailun likulli affakin asim halakan ubangiji azaba da narko ya tabbata ga dukkanin mutum makaryaci mai yawan kirkiran ƙarya mai kagen abin da bai faru ba yazo ya ce haka aka yi su kuma yan wajen duka suka dinga mai kabbara yaro dan shekara shida an tafi da shi aikin haji ana rerete da shi ai kabiru gombe ne kabiru gombe ne lokacin ma ina tunanin a wannan lokacin Kabir Gombe ba shi da ba shi da Allah safirullah to wannan ayin da suka bayar shekaran shi shida a wannan lokacin shekaran shi shida shi Ibrahim ya bar duniya a yanda ya ƙara shekarunsa idan kuka hau net da ku ga an sa 1969 aka haife shi shi kuma shi Ibrahim ya bar duniya 1975 1975 wanda za ku kirga ku gani Shehu Dalanu zai bar duniya da shekara shida aka haifi Kabir Gombe amma Kabiru Gombe a irin kirkirar ƙaryarsa da ke asalin wato wannan abin da wato Laraba suke cewa wai wato wani irin wato dakta wanda Laraba suna buga misali da shi wajen iya ƙarya suna faɗin cewa da ke shi Kabiru Gombe ya zama wannan daktar cewa wanda tsaban ƙarya ta kai ya zama haka to shi yasa Kabiru Gombe ya zamto a wannan lokacin ya zamo dakta Hura ya zamto ya iya zuwa ya riski zamanin baya a wa'azin da yake a yanzu ya kuma ba shi kunne girma aka zo aka nuna shi Ibrahim ya dinga masa addu'a yana shafa kansa yana sanni kabir gombe sanni kabir gombe sannan sai wani magana na ban dariya sai saka yanzu shi babu wani shege da ya sai zage shi tunda shehu ya masa addu'a to abin da yake anan wato ƙaryar ta yi yawa amma ni duk anan ina so mu yi ardin maganganunsa ne kafin ko mu shiga asalin sulbin maudu'in mu domin ba ni son mu tattauna iya hayaniyar da ke cikin maganar akwai ɗan matsalar da ya ɗan shafa kuma bidiyon suna ta yawo wannan bidiyo ne wanda ana ta yaɗa shi akan gashi kabiru gombe ya je shehu radiyallahu anhu ya masa addu'a to wannan ƙaryar ba ƙarya ba ce da ake ganin ta karama babban ƙarya ne domin akwai hadafinsa na yin wannan ƙaryar amma Allah ya ƙaryata shi yasa shi da kansa ya ƙaryata kansa abu na biyu anan sai da kansa garin ya kirkiri ƙaryar sai ya tona ramin muguntan har ta wuce wuyarsa sai yake cewa wai a lokacin sai aka ce masa gashi Ibrahim ya je da gudu ya tsuguna ya dinga masa addu'a yana amin amin in amin ana ta amin shi ko Kabiru Gombe kun ce neman albarkan wani kafirci ne mushrikanci ne ridda ne ka je kana neman albarkan wani wanda zamu gani hatta wasu malaman naku da tsananin su suna wa'azin ka tsuguna ka ga da iyayenka kawai ma kafirci ne balle wani ya tsara ma wani wasu abubuwa makamancin wayannan abubuwan to amma abun mamaki za ku ji Kabiru Gombe da kansa ya ce duk wani wanda ya je ya gaida iyaye ko kai tsuguna musu ko kar mu shiga wannan matsalar kafin wannan magana da yake shin ya je gaban Shehu Ibrahim radiyallahu anhu Shehu Ibrahim ya masa addu'a to wasu daga cikin malaman izala ko kuma wanda suke da hannu da shi ne a izala wanda sun kai su kira shi su masa tsiye sun kira su suka masa tsiye suka ce wai mu ba mu gane ba yaushe ne ka samu alaka da Shehu Ibrahim har ka je aikin haji Shehu Ibrahim da ya rasu shekarar 1975 an haife ka 1969 sannan kuma ka ce ka haɗu da shi a aikin hajji kun haɗu da shi har ka je ka tsuguna ka ba da kanka ya shafa ya maka addu'a to a nan sai ku ji irin yadda zai yana waskewa yana so ya gudu amma kuma ƙarya ta kansa zai bai sani ba da mu ji irin amsar da kabir gombe yake bayarwa
ta yana so ta hanyar gado ga dukkan wani khalifa shehu tijjani so duk wani khalifa na shehu tijjani shi mana da wannan karama ka gani to wannan ne dalilin da ya sa in ya ci da ya zo ya ce wa man yi gune wa man yara ne ya ce sun jannatin kulli bi la bauta ne sai ce in Allah ne kare fata tijani ya ce duk wanda ya gan shi ko ya so shi ya zama dan aljanna ne ya hujjarsa shine waccan magana da tijani ya faɗa cewa wannan karama ta in an gan ka za a zama an an gan shi za a zama dan aljanna ta yi na so zuwa da kalifofin shi sai sa in ya fi ce hujjar shi ne in Allah ne kare shi tijani domin ne kare shi tijani yanzu shi ma in ya ce in kai shi a ranar juma'a ka zama dan aljanna saboda ya gaji wannan karama ta shi tijani a wajen sa kare shi in ya ci ya mutu to amma kamin ya mutu ya naɗa kare shi kalishin shi shi ne wanda ake cewa shi tijani shek ibrahim ya shi ne babban ɗan iyali kwana kwana ne da su da yake da su to shi wannan shi ne babban kalifan iya to in wacce magana ta tijani gaskiya ce cewa ka ga tijani ka zama dan aljanna kalifan sa iya ya gaje ta to kenan shi kuma iya wannan sabon kalifan shi kuma zai gaje ta wajen iya sun da kalifan sa tunda shi kalifofin sa za su gaje wannan karama kenan shi ma shi tijani dan shek iya shi ma an gaishe ranar litinin ko an gaishe ranar juma'a za a mula to na shi tuni kuma na gaishe ranar juma'a ranar juma'a amma da na gaishe kuma a arfa ranar da arfa ta haɗu da juma'a to inda sun yi da dauki magana ta shehu tijjani cewa duk wanda ya gaishe shehu tijjani ko kalifofinsa ranar juma'a za su yi ga aljanna to ni yanzu ma ɗan tijjani ne zan yi cewa ɗan wuta Allahu akbar. Bai da shehu Tijjani ba bai da shehu Tijjani ba. Tun da na haɗu da shehu Tijjani kalifan shehu Iyar shi ko shehu Iyar kalifan shehu wancan shehu Tijjani. Kuma a ranar Juma'a na haɗu da shi kuma a Arfa. Kuma ni ba ma gani shi kawai ne ba. Sai da rike hannu na yi wa addu'a. To ka gani dukkan Tijjani Tijjani gaskiya ne dole da kalilu ba zai tsaya da Tijjani. Kuma shi bai da ina
Shehu Tijjani ya karya su.
to bayanin da aka yi kenan sai suka yi gutsuro iya inda suke bukata. Domin sun sanya bayanin duka to za a kama su dinta. A ai shi wancan shi ku Tijjani ba shi ne wanda muka da shi shi wannan sunansa Sheikh Tijjani Ibn Sheikh Iyas shi ne babban ɗan Shehu Iyasi. kamin ya rasu ya zo karo a yi.
Wato, a takaice wannan shine bidiyo na biyu da malaman izala ko in ce wasu masu hannu da shuni a izala suka yi ta tsewa kabiru gombe game da cewa ya haɗa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya masa addu'a domin ya hau mimbari ya kura da ƙarairayi akan mimbari to amma abin da ya sa bayan nan ya kafirta shehu ibrahim din ne ya kafirta yan ɗariƙa sai yake cewa wai abin da ya sa yi wannan maganar bayan ya yi magana a can kun ji ya ce ya haddashi Ibrahim lokacin yana ɗan shekara shi da shi Ibrahim ya shafa kansa ya masa addu'a to anan kuma gashi Kabiru Gombe da bakinsa ya ce wai ba da shi Ibrahim ne ya haɗu ba ya haɗu da ɗansa ne Shehu Tijjani Inyas wannan ɗansa Shehu Tijjani Inyas ɗin shi ne wanda Kabiru Gombe ya haɗu da shi a nan wanne ne za mu ɗauka za mu gaskata Kabiru Gombe da yake cewa ya haɗu da Shehu Ibrahim ne ko ko za mu gaskata Kabiru Gombe da yake cewa ya ɗaɗa shi Ibrahim ne kuma wanne ne gaskiya na kan numbarin ne gaskiya koko na ɗaki ne da ya dawo cikin hayyacinsa bayan ya gama kurɓe-kurɓen maganganunsa tukunne gane cewa ashe abin da ya karya ne shin ya biya gyara wancan ce ba shi Ibrahim bane ɗansa ne koko yanzu ne yake so ya gyara wayannan ma wanda suka kai a yi zalunci kun ga akan mimbari da ke daɗin sifika ya ɗauke shi da zaƙi agagwaiwa kawai sai dinga ce ya haddace Ibrahim shi Ibrahim ya masa kaza ya masa kaza masa kaza yanzu kuma ya dawo ɗaki ya tara wasu tsirararru wayanda suke comedians ya zo kuma yana musu gane cewa ƙarya yake yi akan membari wanda ya haɗu da shi shine ɗan Shehu Ibrahim Shehu Tijjani Yas to abun mamaki anan da iya nan ma ya tsaya ce to ƙaryar ta tsaya iya haka sai ya ce to ai Shehu Tijjani Yas a dukkanin ƴan Shehu Ibrahim shine babba wanda wannan ba haka bane abinda mutum bai sani ba yayi hakuri kaga wannan yake nuna alamun ƙarya yake kenan da shi ba dan ba shine babba ba sai dai ya zo ya riki khalifancin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayan yayin sa wanda suka yi akwai Shehu Abdullahi Yas akwai Shehu Ahmad Dim tukunna aka zo kan Shehu Tijani Yas wanda wannan kaga tukunna akwai wanda suka riki khalifancin ma har mutum biyu kafin aka zo kan Shehu Tijani Yas to amma abin da zai ba mu mamaki shine sai Kabir Gombe yake ƙara yin sharri a sharrin bayan yayi ƙarya sai kuma kirkiri sharri sai yace ai Shehu Ibrahim ya ce ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان duk wanda ya ganni da wanda yake so na duk ɗan aljanna ne sannan kuma ya ce ɗansa Shehu Jani Yas duk wanda ya ganshi shi ma ɗan aljanna ne domin duk wanda ke kalifan Shehu Jani shi ma ya gaji wannan abun daga an ganshi an ga ɗan aljanna sai yayi izbilin wayo sai ya ce yanzu shi zai sa aka kan kowane shegi duk wanda ya zage shi inda ya yarda shi ɗan ɗariƙa ne to ai dama Shehu Tijjani ya ce duk wani khalifa sa an ganshi an shiga aljanna shi Ibrahim ma ya ce duk wanda ganshi an shiga aljanna saka to shi yanzu Kabir Gombe zai ta zagin kowa dan aljanna ne shi dama ya je ya kalli dan Shehu Ibrahim din ne wanda ya ƙarya ya ce Shehu Ibrahim ya ce ko dan Shehu Ibrahim duk wanda ya faɗa dai Allahu alamu to ya je ya yi wannan ne domin ya samu lasisin ƙarya da lasisin cin mutuncin masu mutunci shi yasa yanzu ya zo yana announcement kuma wannan announcement din san za ta koma asara gare shi insha Allah to abin da yake anan shine maganan da yake cewa shi yake cewa an gutsuro asalin maganan ne domin da an bar asalin kowa ya ji da an musulunta ma'ana su ƴan ɗarikan tijjaniya kafirai ne sai haka yanzu idan sun ji asalin maganan kabiru gombe da su musulunta. To anan wayannan kalmomin wasu ban da bukatar in ba wa Kabiru Gombe amsa domin dukkanin wanda yake mai saurara ko da ba musulmi bane wanda kawai yake mai hankali idan ya saurari bidiyon farko Kabiru Gombe da bakinsa yake cewa ya je ya zauna da Shehu Ibrahim har Shehu Ibrahim yayi masa addu'a sannan kuma yake fadin cewa aka dinga amin amin aka dinga kai shi wajen Shehu Ibrahim ana cewa wannan shine shedanin nan Kabiru Gombe shine kaza shine Kabiru Gombe sannan kuma a yanzu a zama na ɗaya ya yi a kan mimbari an kai shi masauki wasu sun kira shi direct buɗan bakin kabir gombe sai ke cewa wannan abin da ya faɗa ƙarya yake yi ba fa shehu ibrahim ba ne ya yi ne kawai don ya cika bugu da shi yanzu wanda ya gani ɗansa ne ɗansa ma ya rasu domin duka dai ya ga ya la'ankanta abin da ƙaryar ga wanda yake bayi nan da ban so tattauna maganar ba amma mas'ala mafi muhimmanci a ciki shine yanda naga irin wasa da hankalin mabiya da maganan da zai faɗa kan mimbari daban wato wannan wasu comedians ne wanda sai an zauna an shirye me zami dan mu ja hankalin mutane za a ji a ja hankalin wawaye gaugau agbiya'u sannan kuma sai a dawo ɗaki a samu wa'inda suke ayyuhal mala'u wanda ake shirya abin su kuma ga musu ga asalin abin yanda ya faru to wannan iyanan in aka ce wannan maganan shine abin da zamu yi to wallahi duniya za ta gane cewa kabiru gombe tataccen makaryaci ne akan wannan magana kuma ya tabbata ayan nan da manzon Allah yake cewa ayatul munafiki salas na hadisin abi hurairah da muka karanto a na farko ya tabbata akan sa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza haddasa kazaba idan zai yi magana zai kirkiri ƙarya sannan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afral fira an yuriya ar-rajulu li'ainihi ko nurayn fil manami ma lam taraya mutum ya kirkira abu ko mafarki ne ka kwanta ka ce kayi mafarkin kaza kuma ƙarya kake yi mafarki mafarki kai ƙarya ka ce nayi bacci a bacci na ga kaza manzo Allah ce ba yana daga cikin mafi girman ƙarya to Kabir Gombe idan shi biyu da hakwaransa talatin da wani abu sannan ga kunnuwarsa na jin su ga lafiya a jikinsa amma ke ƙarya idansa garau amma yana ƙaryan cewa yayi kaza amma a bayyane a ɗaki kuma ya zo yana karyata kansa. To wannan da su ga wasu da su ce wannan mas'alar tun da an bayyana karyansa cewa mas'ala ta ƙare. A'a, test bai closing ba. Domin Kabir Gombe ya harba abin da suka saba harbawa shine sharri da kasashi. Sharri da ya kirkira a cikin maganar wanda ta fi ƙaryar muni shine na cewa duk wani wanda ya ga shehu tijjani ko da saƙon Allah yake yi ko da ya yake duk irin kafircin da yake yi ko da zai yi ta cin naman bayin Allah ya dinga sukan zatin ma'aiki irin yadda kabir gombe yake yi to a wajen su cewa dole zai shiga janna su sun bashi tikiti yana sanar da mutane da sakon cewa duk wata jani an bashi tikitin yayi abin da ya ga dama tunda shi ma ya je ya ga Shehu Ibrahim yanzu to zai fara yin abin da ya ga dama da farko wannan ba shine abin da muka tashi muka ga shehunan mu iyayen mu suna yi ba wanda alhamdulillah iyayen mu sun zauna da shi sun ganshi shehunan mu sun zauna da shi sun ganshi babu wanda muka ganin yana yin aiki na asha ashe wannan maganar kabir gombe shine fahimce ta haka ya kirkire ta a wannan fahimtar sannan abu na biyu izgilin da yake yi da larabcin da ya ja wanda la'alla ko bai gane ba ko kuma ya gane yake so ya yi kazafi don wannan san zuciyar da sharri da ya saba yi yasa yake ta neman yadda zai ya murda magana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani sai ya dauko ta sai yake cewa wannan lasisi ne da aka ba mu dubba tijjani cewa yi abin da gida ma sannan lasisi ne da yanzu shi ma ya shiga tsarin tijjanawa zai yi abin da ya ga dama to wannan abin ba haka bane wannan izgilin ya faru ne imma daga jahilci imma daga san zuciya kamar yadda na faɗa cewan shehu radiyallahu anhu ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil hubbi bila buhtani idan annani khalifatu tijani lalle shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa amma shin yanda fassaran Kabir Gombe take haka wannan magana take a za mu koma wajen malamai mu ga menene wannan maganar take nufi mu ɗauko babban malamin mu malam mushewa a cikin radiyallahu anhu ya rubuta littafi mai suna tahsilul amani wanda yayi bayani akan menene wannan baitin yake nufi wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al-adnani shewa atiku abin da yake cewa shewa atiku radiyallahu anhu yake cewa anna murada shaykh huwa abinda shi ibrahim yake nufi da wannan baitin shine man ahabbani min al-muridina duk wanda ya so ni daga cikin muridai as-sadiqina masu gaskiya wa man ra'ani bi ainihin ihtirami duk wanda ya ganni da fuska ta girmamawa da koyi mina saliki na daga cikin masu koyi kenan as-saliki na wanda suke kokarin koyon ibada irin yadda nake yi to fi jannatul khuldi lalle suna cikin aljannan dawwama ai jannatul ma'ani wal ma'arif al-ilahiyya aljanna na ma'ana da aljanna wacce take na sanin ubangiji Allah madaukakin sarki domin sanayar ubangiji su sufaye suna ɗaukansa wani irin yanayi ne kawai ana tare da aljanna ne saboda ana tare da ubangiji madaukin sarki wanda tarayyarsa ya fi aljanna lillazina ahsanu husna wa ziyada wa inna ma kana jannatul khuldi li'anna al-ma'arifa mukhalladun dhikruhu fi dunya yake cewa ta kasance ya ce fi jannatul khuldi domin arifi har abada sunansa zai dawwama a duniya shi yasa ake ce masa fi dunya wal akhirah a duniya za a yi ta ambatan arifi domin ya zamo wa bi mazkurihi an zikiri ya zamo ya narke cikin abin da yake ambato to idan an kira wanda ake tunawa da shi din sai ya zamto an tuna Allah kamar yadda manzo Allah ke faɗin cewa khairukum man idza ru'u zikrallah ya zamto in an ga arifi an koma ana tuna Allah shi kuma Allah alhayyu ne alqayyum bai shafewa to sai mun zaka ka zamo da nashil khuldi ka dawo cikin wannan dausayi na ma'arifa din in ji shewa ce ku radiyallahu anhu sai ke cewa fa lidhalika tasma'u ذكر ولي من العارفين المادين الذين توفوا بأكثر من ألف عام كأنه توفي أمس ساكن ذاك دي لابار ولي دي دوا دي رسوله ذاك أنا باك لابار شكا ذيك من جيني يا رسول ولا ذلك ذلك إلى دخوله الجنة haka kuma wilaya za ta dawwama ga duk wanda ya ji Allah da kyau har ya shiga aljanna ba zai taba samun wani koma baya ba akan abin da yake kai din nan na wannan abin da yake na wannan zikiri da yake to anan idan muka duba wannan shine fassara daga bakin malami ina da yakini shi Kabir Gombe bai ji daga bakin kowane malami ba bai ji ba kuma da kowane irin fassara in ka fassara wannan magana ta da ma'ana da kowace irin fassara amma abu ɗaya ne za mu maka kafin ka fara fassara na Shehu Ibrahim ka mai da shi abin izgili cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi ka dauki jannati din nan cewa ya ce duk wanda ya ganni dan aljanna ne to dauki wannan abin ka dauke shi haka ne to za mu ce maka idan kai izgili da irin wannan fasahar da kake nuna kana da shi din to ga wasu hadisai daga hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yanda Shehu radiyallahu anhu yake fadin cewa duk wanda ya ganni dan aljanna ne to ga ruwaya nan na al-Imam Tirmidhi hadisi ne wanda yake hasani a wajen al-Imam Tirmidhi hadisi ne wanda yake mai kyau wanda idan muka duba a a cikin al-Mukhtara na al-Maqdisi shi ma ya kawo hadisin nan yana nan hadisin ne kuma yana nan a cikin littattafai daban-daban wanda an rawaita daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah mai annabi sallallahu alaihi cewa la tamassu nara musliman ra'ani wuta ba za ta taba shafan musulmin da ya ganni ba inji manzo Allah annabi sai ya kara aura amar ra'ani ko musulmi ya ga wanda ya ganni to anan abin tambaya shine ruwayan nan mun sa akwai munafikai a zamanin manzon Allah manzo Allah ya ce wuta ba za ta taba shafan musulmin da ya ganni ba inji Annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmi in ya ga Annabi Muhammadu wuta ba za ta shafe shi ba a wani ruwayan kuma Annabi da ya kara yake cewa aw ra'a marra'ani in musulmi ya ga wanda ya ganni ko da kafiri ne in haka ne fasar ruwayan to ko kafi in kaga Abu Jahl kai musulmi ne to ganin Abu Jahl zai shigar da kai aljanna domin Abu Jahl ya ga Annabi idan a fassaran kabir gombe za a dauka dole in an dauke ta fasarin kabiru gombe babu wani munafiki a musulunci domin sun furta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma manzon Allah ya ce wuta ba za ta shafi musulmin da ya ganni ba ga kuma nassosin qur'ani sun tabbatar da munafikai masu sallah za su shiga wuta to yaya za mu yi da fassarar wannan idan kabiru gombe yana so ya adalci ya fahimci addini to yanda ya fassara wannan ya fassara wancan sannan idan mun kara ga hadisin nan na gaba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma za mu gani yana nan ru- al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisin sannan kuma an rawaita daga Wasilatu ibn al-Akka hadisi ne wanda manzo Allah ya ce duba liman ra'ani duba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani manzo Allah ya ce farin ciki na aljanna ya tabbata ga duk wanda ya ganni inji Annabi Muhammad duk wanda ya ganni dan aljanna ne sannan wanda ya ga wanda ya ganna aljanna ne wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganna aljanna ne wannan ruwayan bai ware musulmi ba ko kafiri domin dama izgili ne ake so a yi amfani zai ce to ai shi kenan yanzu ni na ga shehu ibrahim kaza kaza ke nufi an an yi magana ai shi ya faɗa da bakin sa idan mutum yayi magana ba a yin hukunci da jahilci da molanka kabiru gombe sai ka koma littafi menene laraba suke ɗaukan wannan kalman shin kawai shi ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani babu fassara ba malamin da ya fassara maka sai kawai ka ɗauko kai da ma ba a shaide ka da karatu ba abin da aka shaide ka da shi shine muhadaran kan kan hanya yanda zaka tara mutane ka hau kan tebur kan garwa ka fara maganganu ka zagi wanda zaka zaga amma kuma yin ƙarya a irin yanda magani yake gonan yaro to wannan wajen za a zo a kawo magani ko na zawo ne za a kawo maka shi abin da yake anan shine wannan hadisai ne daga bakin manzon Allah ƴan uwa ku ji idan har Kabiru Gombe ya fassara wa maganar Shehu Ibrahim da wancan don yana son ya fake da wannan yana so ya fara saban Allah amma ya ce Shehu Ibrahim ne yana so ya zama bakin dan hakika amma ya ce Shehu Ibrahim ne koya masa a'a ka zama abin da zaka zama amma ba da sunan Shehu Ibrahim ba ba da sunan Shehu Ibrahim bane ya koya maka kai Kabiru Gombe a'a kai dai kana son ka fara iskanci tun daga shi an fara jin ka fara yi kana son ka fara ƙarya da cin mutuncin wasu to bakar ka fice ka ce shi Ibrahim ni ya sa ba hannu ya maka addu'a a kai ne kake da wannan ra'ayin idan ko ba haka ba yan uwa muna son ya fassara mana wannan hadisin daga bakin annabi annabi ya ce la tamassun naru musliman ra'ani la tamassun naru musliman ra'ani wuta ba za ta taba shafan musulmi da ya taba gani na ba la tamassun naru musliman ra'ani aw ra'amar ra'ani ko musulmin da ya ga wanda ya gani wannan yana cewa ashe ganin Abu Jahal ma zai kai mutum aljanna sannan duk munafikan zamanin Annabi kowa dan aljanna ne babu wanda zai shiga wuta haka da mu fassara wa manzo Allah maganar sa to da mi da ayin alqur'ani kuma wanda su kuma suka tabbatar da wasu za su shiga wutan jahannama ashe anan dole ana buƙatan a jira kabir gombe je ya gano wannan bakin ya gane da ke fassara wa man yuhibbuni wa man yarani kafin nan tukunna ai magana da kabir gombe a fannin musulunci amma ba haka ba kabir gombe yanzu ya kamata aje shi cikin reserve ne ya zauna ko in kallo kar a kai shi prison za a je aje shi na jahilci prison din jahilci ya je ya zauna a cikin prison din jahilci ya koyo karatun fassaran wa man yuhibbuni wa man yarani domin in ba haka ba kabir gombe yana so ya zama bakin dan hakika mai muni dan akwai hakika mun san cewa ilimi ne wanda yana nan a musulunci amma ma'anar alfahasha na wanda suke aikata saban Allah su fake da shi Ibrahim to kabir gombe yana so ya zama shugaban su yanzu to amma abin da muke so ƴan uwa ku fahimce ni a nan hadisi ne na annabi sallam annabi yana cewa duba duba liman ra'ani aura amar aura amar ra'ani aura amar ra'amar ra'ani duk wanda ya gani dan aljanna ne ko ya ga wanda ya gani shi ma dan aljanna ne ko ya ga wanda ya ga wanda ya gani dan aljanna ne nan fa tambayar da kabir gombe zai fara yi ina abu jahal yake ina utubatu yake ina wane ina wane duk wa'innan a wannan hadisin in ka fassari wancan wa man yuhibbuni wa man yarani da jahilci da molanka to haka wannan hadisin za ta fassara maka Abuja sun koma yan aljanna da fassara irin na Kabir Gombe Utbatu ibn Rabi'a sun koma yan aljanna Walid ibn al-Mughira sun koma yan aljanna kowane ne dai mai da su hasu Abu Lahab dan sun ga Annabi manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne ashe Kabir Gombe in an tafi a fassarar ka za a yi wawan fassara wa musulunci ba kawai wa malamai da ai ba za a yi wa musulunci ne mummunan fassara abu na gaba shine ga dan hadisi wanda shi ma za mu ƙara maka ko da akwai hadisai wanda Imam Ahmad ya rawaita Ibn Hibban ya rawaita duka dai annabi yana cewa wanda ya gani dan aljanna ne wanda ya gani dan aljanna ne to anan kuma dole ne ka nemi fassaran ta ka san menene malamai suka ce ya ake fassara maganar Larabawa shin kawai idan ka iya maganan kambun baka ka zamto mai magana akan turmi kan garwa inda a daura ka akan garwa a tasha kai magana a daura ka akan garwa akan hanya kai magana da ka iya fassara komai sannan ka ɗauki hukunci ka fara halitta mutane haram Allah ya sauke wannan abin wato akwai abin bakin ciki aibin mamaki kaman kabir gombe yana so ya zago ya fake da shi Ibrahim domin ya je fara yin saban Allah Allah ya tsare mu ƴan uwa a fahimce ni wannan maganar abin da Shehu radiyallahu anhu ya faɗa Shehu Atiku Sankar radiyallahu anhu ya fasara cewa abin da ake nufi wanda ya gani gani na soyayya da yarda da girmamawa da bin abin da nake kai yace to wannan yana cikin aljanna ne na ma'arifa to amma da ra'a fassara shi ma a ce yana cikin aljanna na hakikanin aljanna ma to za ta ɗauki tawili domin hadisin manzo Allah sallama wanda al-Imam Bukhari ya rawaita hadisin mutum bakwai wanda manzo Allah ya ce Allah zai musu inuwa da gaske ce wa rajulani tahabba fillahi ishtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutum biyu suka so juna dan Allah suka haɗu akan Allah suka rabu akan Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu dukkanin almajiran sannan babu danginsa babu kabilansa ma babu wanda suka haɗa ƙasa ɗaya tare da su sun kalle shi da alqur'ani suka kalle shi da manzon Allah suka kalle shi da manzon Allah suka kalle shi da hadisai suka kalle shi da bin bayin Allah suka ce mun sallama maka sun gan shi shugaban zikiri to wannan in aka ɗauko wancan hadisin aka fassara ja'izi ne za ta ɗauka babu wani abin mamaki a cikinsa babu wani iskali to amma abin da za mu je shin shin shehu ibrahim radiyallahu anhu haka shi ya fassara cewa duk wanda ya ganshi dan aljanna ne ko ko maganan shehu radiyallahu anhu yana da fassara shin kuma shehu ibrahim din bai faɗa da kansa ba to shehu radiyallahu anhu ya faɗa da kansa a cikin littafin sannan idan muka koma al-budur sada na sharhi murhifat al-quta wanda ya sharhi littafin Sheikh Abdullahi al-Khalifa Muhammad al-Khalifa afwan dan shi Abdullahi wansa kenan a ciki ya kawo magana yana karkashin bayani game da maganan ganin shi dan an ganshi an shiga aljanna yace ba haka abin nan take nufi ba kalma ne da larabci kai kuma jahili da Hausa kana so ka fassara kai bayani baka je gaban malamai ka koya ba sannan kuma baka tsaya ka sa imani da tsoron Allah dan ka gane me ake nufi ba a abu na farko shine wannan maganar da ya buga misali da wani maganar wani malami sai yake cewa ai labari ya tabbata cikin littafin nan na Rimahu na Sheikh Umar Al-Futi annaba da salatin zara da riha Sheikh Abu Yazid Al-Bastami ɗaya daga cikin wato a sarakuna ya je ya zirci raudan Sheikh Abu Yazid Al-Bastami da ya je sai ke cewa da Allah anan akwai wanda ya taba ganin Abu Yazid Abu Yazid al-Bastami sai wani ya tashi yake ce masa na'am ni na ganshi aka kai masa wajen wani tsohon mutumi yace wannan mutumin ya ga Abu Yazid al-Bastami sai sarki ya ce masa dan Allah tunda kake ka taba jin wani magana mai daɗi daga bakin shi da nake so ka gaya min sai ke ce masa eh abinda na ji daga bakin sa shine Abu Yazid al-Bastami yana cewa man ra'ani la tafriqu an-nar duk wanda ya ganni wuta ba za ta kona shi ba wannan maganan yace sai mutum ya ce masa ha to yaya da ayi da annabi Abu Jahl fa ya ga manzon Allah amma wuta ta kona shi sai ce to ai kaga matsalar ku ba haka ake magana ba Abu Jahl bai ga annabi da ganin da ake magana ba ga Qur'ani kuma yana ga mana wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun da ka gansu suna kallon ka sun kura ma ido wa hum la yubsiruna ba su ganin ka ya rasulullahi sun kura ido annazaru amma babu basaru na basira ba sa ganin ka da sun ganka a matsayin ka na annabi manzo wanda ya cancanta a bishi a masa biyayya to za su soka soyayya ka kuma za ta kai su ga aljanna wannan shine abin da ake maganar gani na annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma ganin da ake magana na shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to anan wannan maganan a haka ba shi shehu radiyallahu anhu shi ya fara faɗin wannan maganan ba ko shehu tijjani ko na ba da ke magana ne wanda bai saba da musulunci ba malaman musulunci sun yi dabdala wajen faɗin irin wannan magana an samu irin su shaƙa da jilani radiyallahu anhu yace wanda ya ganni da wanda ya ga wanda ya ganni da wanda ya ga wanda ya ganni sai da ya faɗa so bakwai dukkan sa shiga aljanna kuma maganar nan da ya faɗa ba ya faɗe ta bane da ka a'a ya faɗe ta ne da ma'anar maganar nan na hadisin manzon Allah cewa wanda ya gansa ya ga wanda ya gansa ya ga wanda ya gansa akwai sharaɗin muhabba da itikadin sidiki da kuma sharaɗi na cewa ka kiyaye abin da manzo Allah sallallahu yake kai wannan kuma da manar sai ta hau kanka wannan dama kaman kai gaskata magana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wai kirkiran magana bane kaman irin yanda shi Kabiru Gombe yake so ya kirkiri maganganu ya faɗa saka wannan maganan idan muka duba za mu gani a manya-manyan malamai su yi maganganu game da makamantan irin wa'annan wanda kuma idan abu ya zamo mu'jizatul linabi jaza an yakuna karamatan liwali kaman yanda shine mazhaba na al-Imam al-Ghazali da kuma Fakhruddin ar-Razi da irin su al-Imam al-Baydawi al-Imam an-Nasafi ad-Dosi al-Imam al-Haramain Ibn Salah Ibn Forik at-Tabari Abu Nasr Ibn Kushairi al-Iraqi al-Yafi az-Zarkashi Ibn Jama'a da makamantansu duk sun tafi haka ƴan uwa mu sani wali yana da dama a wajen ubangiji wa sarki iyakanta sai dai ka ce kai baka yadda shi Ibrahim wali bane ko ko ban yadda wani wali bane wanda baka yadda wali bane shikenan wannan kin yaddan ka da cewa shi ba wali bane bai kuma hana wannan karamar yiwa a addinance ko a hankali ba alqur'ani Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa wa'innan din Allah zai ba su abin da suke so har sai sun yadda innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab za a ba su za a ba su har sai ya zama sun yadda wa sayyidannabu al'atka ko kuma wala sawfa yarda kamar yadda ayi manzo Allah wala sawfa yadika rabbuka fatarda za a yi ma wanda ko ba annabi ba wala sawfa yarda to abin da ake anan shine wanda yake bawan Allah ne hadisi ne fa daga annabi ingantacce rubba ash'as akbara law akrama ala Allah la abarrahu la abarrahu duk wani wanda yake mai kore-koren gashi da suna nan da yawa da za su rantse wa Allah da Allah san ta zai kubutar da su rubba da yawa ash'asar wanda yake wanda yake mai mai tataccen gashi mai turkuɗaɗɗen gashi a gaba da wanda yake kura-kura gashi mai dattin jiki amma manzo Allah ce lau aksama lallahi da zai ce wallahi Allah sai ka shigar da wani aljanna la'abarrahu Allah ne kubutar da shi to wali ba abun mamaki bane idan ya ce ya ubangiji ina son wanda ya ganni kai masa kaza Allah zai iya yi wannan cikin fallon ubangiji ne to anan karna yawaita magana anan wannan maganar ƴan uwa wato hangen dala ne ba a shiga birni ba wato abu ne wanda yake shi kabiru gombe da ire-irensa wasu irin bakaken azzalimai ne wayanda Allah ya shirye su ne domin suna bata wayanda suke albaguna libra aiba suna neman wayanda suke kubutattun mutane suna jefa musu munanan abu don su ɓata su a fuskan al'umma. Shi kuma duk wanda Allah ya wanke shi fa, duk yanda kai kokarin ka ɓata wanda Allah ya wanke shi, wahala kake yi. Da za ka sallama salliman taslam wa illa taltake su alhimami. Da za ka sallama kai ma sai ka kubuta. Amma idan ka ce wanda Allah ya wanke, kai kuma za ka yaɓa masa aibi, sai Allah ya mai da shi ya mai da kai ya mai da shi gilas ɗinka. Aibin da ka yaɓan nan sai ka ganta a jikinka. Duk yanda gani sai a ce ayya ga wani amma ga kashi a jikinsa kai za a gani da wannan aibin shi yasa wanda kuke neman ku bata Allah ya wanke su Allah ya yarda da su waradallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'mina qital wa kana Allahu qaw to wannan bayani shi fa ibnu taymiyyah al-harrani wanda yake shine shehin su a su kabiru gombe da wahabiyawa salaf dukkanin su wahabiyawa salaf dukkaninsu shehinsu shine ibn taymiya shi fa wanda ya gansa ma ya ga aljanna ba wai in ka gansa da ka shiga aljanna bane a in ka zo ka gansa ma shine aljanna din shi shine aljanna kuma na littafin su amma wannan bai sa kabiru gombe ya kama sunansa ya kafirta shi ba bai sa kabiru gombe ya ce ya halatta wa mabiyansa yin cin haramun ba da kuma saban ubangiji a wannan shi shehul islami ne amma shi kuma anan shi ibrahim da ke shi a nan ana ganin maraɗa ne, to za a zo a zago a mai tata, saka to akwai kifi na ganin ka mai turko ma, wannan abin idan muka buɗe littafi za mu gani abin da Ibn Qayyim al-Jawziya ya tabbatar a cikin Al-Wabil Sayyid na al-Kalim tayyib za mu gani yana faɗin cewa wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah naji Sheikh Musulunci Ibn Taymiyyah qaddasa Allahu ruhahu Allah ya karkace zuciyarsa ruhinsa يكون يا شاء إن في الدنيا جنة أنا الدنيا أكو الجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة دو وند بيشيغا wannan aljannan ba a duniya ba zai shiga aljannan lahira ba mu yanzu da nan ni dai ban ga aljannan nan ba kuma na san kai Kabir Gombe kai baka ga wannan aljannan ba to idan kai yanzu zamu yadda da maganar malamin ka Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda bai shiga wannan aljannar duniyar ba wanda shi Ibrahim yake maganar aljannan ma'arifa din to ba zai shiga aljanna ba ashe kabir gombe kai ba lalle ka shiga aljanna ba tunda ka kare ta wancan magana amma a fahimtar ibn taymiya cewa yayi man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah a nan duniya akwai wannan aljanna a duniya ne amma kuma ta nan aljanna shine shubran yace fi jannati al-khuld bila buhtani sai shi kuma ibn taymiya yace man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah duk wanda bai shiga aljannan duniyan nan bai ya kuskura aka rufe to na lahiran ma ba zai shiga ba to ashe kabiru gombe ina ne zaka samu ka shiga aljanna a fahimtar ibnu taymiyyah ta harrani sai ke cewa wa qala li marratan ibn taymiya ya gaya mini in ji almajiran sa babban hamanan ibn taymiya ya ce ma yasna'u ada'i bi menene abokan gaba na suka yi ta da ni in ji ibn taymiya ana jannati ni ni ne aljanna na kaji ibn taymiya shi shine aljanna wa bustani da lambuna fi sadri duk suna cikin kirjina da za ku fasa kirjin ibn taymiya da aljanna za ku gani in ji ibn taymiya in aka fasa kirjin shi kaji babban aljanna in an fasa kirjin ibn taymiya na nan a cikin kirjinsa da ga aljanna za a ga gonakai masu ni'ima wanda za a zauna cikin wannan aljanna na ibn taymiya Allah sauki Allah sauki in rutu fahiya mai ila tufariquni duk yanda na zauna ko hutu nayi ina nan a cikin aljanna na ba ta rabuwa da ni ni aljanna na nan a zuciyana to yau idan har ibn taymiya zaka so mu gane maganar sa amma shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim saboda shi wato kaga karamin danga da zaka hau to wallahi akwai wayoyi wanda suke farfetsi ne wanda za su tsaga ka tun daga gwiwa har kai don wannan maganar da kake kallon su maganganu ne wanda suna nan mun jima da tsana su har yau dai an rasa wanda zai hau wani ustazi mai gigiwa ya hau kan wannan maganar a tattauna matsala ta ilimi da shi to amma abin da yake anan shine ba nan ya tsaya ba ya kara mana gaba yake cewa wa kunna idza stadda bin al-khawf yanzu ibn kayyim yake cewa idan har tsananin wuya ya dame mu wasa'at min nadhunun sannan kuma zata zata na ban tsoro muka dinga shiga kar kaza ya faru da ni kar kaza ya faru da ni wadakat bin al-ard talauci ya dame mu muka rasa abin da zamu ci in ji shi sai ke cewa atainahu zamu zo wajen ibn taymiya amma huwa illa an narahu wallahi take da mun ga ibn taymiya wa nasma'a kalamahu muka ji maganan sa fa yadhhabu zalika kulluhu dukka wannan damuwar da talaucin da komai sai ya yaye mana me ya dalili wayan kalbi inshirahan idan ka gani mutaniya sai da kaga aljanna in ji almajirin sai yace to idan har an maka mutuwa ne kana za ka yi mutaniya kai ka ji kawai kana jin daɗi ka manta ka shiga aljanna idan har talauci ya dame ka baka da kuɗi ka kai mutaniya za ka ji daɗi ka shiga aljanna idan har kana cikin kunci ka gagara bacci da firgici kaga ibn tamiya ka shiga aljanna in ji almajirinsa to me dalili sai yake cewa ba komai bane ba wa quwwatan wa yaqinan wa tmaninatan zaka samu kuwa da ka samu yaqini da ka samu nutsuwa a zuciyarka sai yake cewa fa subhana man ashara ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi mun gode wa Allah da ya nuna mana aljannan sa a duniya ibn taymiya kafin mu mutu ga muna duniya muna ganin aljanna ibn taymiya shine aljannar duniya ibn taymiya shine aljannar duniya amma kabir gombe ka ɗauko wancan maganan ka ce mu ƴan ɗariƙa wai da mun saurare ka da mun musulunta saboda me yasa wa man yuhibbuni wa man yarani mu kafirai ne yau kuma ga ibn taymiya shi shine aljannan ma ashe ban mu taɓa ganewa cewa ibn taymiya da yanda aka bada ruwaya kazantansa duk da mu ba mu ce masa kazani ba amma yanda aka bada ruwaya yana da kwarjallan susar kirci yana da matsayi fata na kaɗe wannan abin matan kwarkwata yana da yana da ba wanka na prison ga gashi ba aski duk wannan labaran gashi gor mene wanda bai auren nan ba tuzuru ne ko muzuru ne kai gashi muzuru ne amma duk wannan labaran dukkan wannan labaran dan girman Allah ibn taymiya ka masa fahimta da ya tantance shaykhul islami kuma shi aljanna ne duk wannan kazantan ayoyin da Allah ya bayani na aljanna duka aka dawo aka raba ibn taymiya amma kuma ya ci banza saboda me yasa yana da irin suka biyu gambe an tasha Allah sauke to anan me ne yake cewa wai suna godiya wa Allah ya nuna musu aljanna tun tun kafin su mutu wa fata lahum abwaaba fi daril amal gashi kuma Allah ya bude musu kofofin aljanna suna gani ta jikin ibn tayyiba za su shiga cikin kofofin aljanna fa atahum min rawhiha wa nasimiha wa tibiha mastafraga qawahum li talabiha wal musabaqati ilayha to wannan ku duba yanda almajiri ibn taymiya yake tabbatar da cewa su ibn taymiya shine aljanna a duniya ba wai in ka ga ibn tamiya zaka shiga aljanna bane a'a da ka ga ibn tamiya ka ga aljanna idan ka ga ibn tamiya zaka ga kofofin aljanna ma a cikin sa hala ko hancin sa ne ko bakin sa ne ko idan sa ne in ya bude ka shiga ka shiga aljanna Allahu a'lam to abin da yake anan shine a wannan dan gurguje ne a dan takaice idan muka gangara zaka gani a cikin al-qudud durriya fi manakin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wannan bom din da ba a son yawan karanta shi zamu ga yanda wannan littafin ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran tamiya ke gaya mana Sheikh Abdullahi Rumi Ad-Dimashqi Al-Hariri ya tabbatar mana da cewa Ibn Taymiyyah ba iya aljanna bane a ko kuje tani Ibn Taymiyyah aljanna ne ibn taymiya ba aljanna bane menene ibn taymiya yace wato yana maganganu akan wane ne ibn taymiya gashi nan a shafi na 265 a cikin al-qudud durriya sai yake cewa bayan yayi magana akan ibn taymiya sai yake cewa illam ajid nural huda min khiba'ihim yudi'u bihi kalbi fa ya uzm hayrati لغير رداهم ما تمنت مطامئي ولا لسواهم ما هلالي تلفتي يقولون لي لم لا سلوت هواهم فقلت دعوني ما بليتم بمينتي wai yana magana akan cewa idan har ban samu ibn taymiya ba to ni ban samu haske ba na halaka zan dimoce in ban ga ibn taymiya ba sannan idan ban samu yardan ibn taymiya ba na na a duniya na tabe ban da burin komai sannan kuma ba ni da wani yanda zan yi in juya in samu wani mafaka in ban samu ibn taymiya ba sai sake cewa wasu suna tambaya nan me yasa yanzu ba ni san ibn taymiya yace ina ma bulitun bi mu'ati ai bala'in da nake ciki na soyayya ibn taymiya bala'in babu wanda aka jarabce shi da irin wannan bala'in Allah ka nesanta mu da irin wannan bala'in sai ke cewa wala zaktumu ma za qalbi min aljawa wala masakum durri wa nari wa hirkati fayali jinanun an yahumma bi ghairihim wa halli lisanun an yafuha bi salwati wa hashaya an asluha wa hubbahum bi zikrihim hibdal uhudi alqadimati yace kaito na ƙarri halaka ya tabbata gare ni in dai aka ce na bar san ibn taymiya na halaka kai kaito na ma Allah ya tsare ni a ce yau ba na san ibn taymiya Allah ya tsare ni kullun soyayyen ibn taymiya na tunatan min da alƙawarin da dauka kan ibn taymiya sai ce fa um sirru asrari ibn taymiya da almajiransa sune sirrin sirri na kun ji wannan maganganu irin na kartin yan hakikan farko sirrin sirri na shine ibn taymiya na'am eh afwan a wani daga cikin uwa ya ce ba a ji ba mu san ko ya ya datse ba idan ana ji yake a rubuta mana ana ji na'am to na'am yake cewa yake cewa wala zuktubu ma za qalbi min aljawa wala massakum durri wa nari wa hirkati wa hurkati fayali jinanun an yahumma bigairihim wa halil sanu an yafuha bi salwati وهاشا عن أصلوا هواهم وحبهم يذكرني وحبهم يذكرني حفظ الأهود القديمة سيتفهم سر أسراري ابن تيمية سوني سر سرنا كاجا إن حقيقة فرقو إن حقيقة فرقو وي سر سر سشين ابن تيمية سر سر شين ابن تيمية ونوري حتى دنيا ما ابن تيمية ني ومنظري ونور منازري duk abin da zai haska na gani ibn taymiya nake gani wa ruhi ruhi na ma ibn tamiya ne Allah ya ce kulli ruhu min amri rabbi kai ga nan almajirin ibn tamiya dan gidanku yana cewa wa ibn tamiya shine ruhin sa amma dan gidanka ka ji ka bar wannan maganar ka zo kana maganar Shehu Ibrahim ya ce wanda ya so shi in yana bin annabi zai shiga janna kai kuma ka ki ka dauko wannan maganar wannan bari ku ji abin waraihani in naji kamshi ma ibn tamiya ne wa unsi in na ɗebe ce ma ni ibn tamiya in na ɗebe kewa ibn tamiya ne wa ba da fi duk farin ciki in ka ganta a duniya ibn tamiya ne wau mu ainu ayani haƙiƙanin haƙiƙa ibn tamiya ne haƙiƙanin haƙiƙa wa kalbi zuciyar da ke cikin zuciya ibn tamiya ne wa kalibi idan kai bangon duniya in kai gabar din duniya kai arewa kai gabar kai duka gabanka da bayanka yace duka ibn tamiya ne komai ibn tamiya ne wa hum muntaha kasbi matukan abin da ake nema da ake cewa Allahu samadu mai abin nufi da bukata yace a'a makuran in an je karshe ibn tamiya ake samu wa mashhadu ru'yati abin da ganinka yake gani ko menene ibn taymiya ne wahum fi ma'ayinihim hayati haqiqatan kai haqiqan ma rayuwa ibn taymiya ne wahum fi maganihim uhaila mawaddati wahum aina ma kanu nihayata maqsadi wahum aina ma hallu muradi wa bugyati wahum fi tajallihim shumusun izabadu kai idan ibn taymiya ya tajalli ana ce Allah yana tajalli to shi kuma ya ce ibn taymiya ne yake yin tajalli ya ibn taymiya ne yin tajalli on fi tajannihim riyadi wa nuzati sannan kuma ibn tamiya shine kai shine exercise ma in kana exercise ɗan kwallo ma ibn tamiya suke yi in kaga ɗan boxing ma ibn tamiya suke yi kuma ibn tamiya ne wa hum nuru anwari wa sirri haqaiqi wa hum unsu ta'amisi wa ma'amanu sifati hasken haske ma ibn tamiya ne sirrin haƙiƙa ma ibn tamiya ne kai komi ma ibn tamiya ne wayannan dan Allah dan annabi kana jin irin wannan maganganun akan ibn tamiya duk wannan kabir gombe ya yi rufe ya rufe kunnansa amma yana neman ya ce mu kafirai ba dan kawai kawai saboda shine shi Ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani ɗan uwa idan aka tara ta ɗan boma ganganu irin wayannan za mu same su tam a cikin littattafansu amma akwai maganganu da dama a cikin wannan maganar wanda har ta kai ga manyan almalaman su irin su al-Imam az-Zahabi da irin su Ibn Kathir suna ba da karaman ɗaya daga cikin shehunan su domin abin da ya san shehunan su shine tunda har sun yarda da shi da su iya faɗin hakaito karamar sa to suna ba da wannan karamar menene karamar wannan karamar ɗaya daga cikin shehunan su din nan shine wai suna faɗin cewa daga cikin karamar su su karamar shehunan su ba ana maganin wai a ce maka wai in ka bi Allah ka bi manzon Allah ka so shi dan Allah zaka shiga aljanna babu wannan a maganan karamar bari mu ji ibnu kasir wanda ya ka cikin albidaya wan nihaya ya tabbatar mana da wannan hikayar wanda shi ma al-imamu zahabi ya tabbatar da wannan hikayan cewa ibnu abi hatim razi akwai wani wato gari da aka samu ya rushe irin kaman a ce dangan gari me sunan shi ganuwa aka samu ya rushe to sai mutane suka yi ta kokari ya dinga cewa da Allah a je a gina wannan katangar sai da ganuwar gari ne fara'ain da mutum akhuran sai ga kowa ya ja baya idan an yi magana yau a ja baya in an tafi gobe a ja baya faqala man yabnihi wa admanu lahu alallahi aljanna wane ne zai gina min wannan katangar dan mai lamuni ga aljanna dan bayar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ga shehin ibn taymiya yana bayar da aljanna da aka faɗi wannan maganar sai shi ibn sai shi wato abi hatim razi shehin ibn taymiya mai kyautan aljanna yace wa zai gina mun nan ginin zan baka kyautan aljanna karara wanda mun sani duk tarihin shi Ibrahim ba mu ji an ce wai ya ce wa na zo na baka aljanna ba duka in ka zaka je kaga abin da ke ta faɗi kai ayan nasu khallal hazla hazla wa qu muhammadan wa illa tarawni dahara jadda bara'i amma shi bari ku ji wa zai gina min wannan ginin in bashi aljanna abun mamaki fa kama rajulun min at-tijjar wani dan kasuwa ya miki yace uktub li khaddaka bi hadha ad-daman ka rubuta min a takarda cewa ka bani aljanna din shi ibn tumiya zai bada zai bada aljanna wa hadhi alf dinar li imaratihi ni kuma in ka rubuta min zan bada dinari dubu dan aje a gina fa kataba lahu ruqatan bi dhalik ya rubuta masa takarda akan haka fa amara zalika suwar ya je gina wannan katangan to sai yace su mattafaka sai aka samu ittifakin tabbas mauta zalikar rajul wannan mutumin su mattafika mautu zalikar rajul ko su mattafaka mautu zalikar rajul sannan ya tabbata cewa wannan mutumin ya mutu attajir ɗan kasuwa amma kari bai jima bai mutu falamma hadaran nasu janazatahu lokacin da mutane suka zo jana'izar sa tsarar min kafari yuka sai aka wani takarda ya fito daga cikin likafaninsa saboda me yasa wannan likafanin wai abun mamaki a cikin likafanin takarda ne ya fito domin shehin ibn taymiya ya bar aljanna to aljannan Allah bari ya sa hannu ya turo musu a nan duniya sai ya bude sai suka ga takardan aka je aka kama wannan takardan wa idza fi zahriha maktubun sai aka an rubuta a jikin takardan kada amdaina laka hadha daman wala ta'ud ila zalik wannan lamunin cewa ka ba ma wani mutum da aljanna ko Abu Hatim Razi to tunda ka bayar to abinda muka yi Allah wai ya bada amsa mun amsa mun yadda wannan kan ya shiga aljanna don kai ne ka bashi amma kakka saki kakka saki wai Allah ne turo sako wa shehin Ibn Taymiyyah shehin Ibn Taymiyyah ya rubuta aljanna kuma wanda ya kawo mana wannan Ibn Kathir al-Hafiz Ibn Kathir a cikin al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na 11 shafi na 216 amma abin da zai ba ku mamaki duk da al-Hafiz Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo al-Imam Az-Zahabi da wasu malaman su babu wanda ya taba sukan abin nan tsit suka yi sai da wannan aljannan ba shi Ibrahim bane aljanna ne ɗaya daga cikin malaman su wanda sun yarda waliyin su ne amma kun ji kadir gwanda nan ya zana cewa mu kafirai ne Allah ya sauke wai damu musulunta Allah ya sauke Allah ya sa a tuba a gane abin da ake kai din nan wato ba inda zai ji a takaice yanwa dama karatun mu mun so mu karatu ne gagarumin karatu amma sai zamto da uzuri na kamar rashin gajiya hakan nan na bacci da sauransu duk da haka dai muka ce dai za a gabatar da abin da ya samu tunda har an riga an sanar to ba yanda za a yi gwamma a yi abin da ya samu amma abin da nake so na kira na karshe shine a hali yana nuna mana wasu abubuwa wanda manzo Allah yana gaya mana cewa sayakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kazzabuna manzo Allah ya ce karshen zamani akwai mutanen da za su zo dujalai ne dujalawa ne makaryata ne inji manzo Allah yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum da su zo suna ba ku maganganun da ku ba ku taba ji ba iyayenku ba su ji ba manzo Allah ya ce fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftununakum na hore ku wani ruwa la yudillukum wala yaftununakum wala yaftununakum ko la yudillunakum wala yaftununakum na hore ku kada ku yadda ku biye maganganun su domin da su batar da ku in kun bi su da su ko fitine ku a rayuwanku da su fitine ku a addinin ku yau halin da muke ciki kenan an mai da rayuwa an mai da shi cikin addinin musulunci yau abun mamaki zaka gani wai Kabiru Gombe ya je ya zagi 'yan siyasa suka fito suka nuna masa abin da ya ba daidai ba ne, domin abin da zai baku nan makirci, wai sai ya sa wai a shafin sau ya rubuta cewa wai naman malamai guba ne. Yau inda wani mutumi naman malamai zai tsoro a jikinsa in guban ne, to kai duk jikinka dafin guba ne. Guba ce ta kota ina jikinka. Babu wanda ya ci mutuncin malamai irin wanda kai kai naka. amma kuma duka wannan kai naka ba guba bane amma idan wani ya taba ka dan siyasa ne bari ka dauki fadan kamar ita Allah yake zagi ko annabi muna sa ido ba wani dan siyasar da zaka je ka shiga harkarsa ka shiga harkarsa ka ci mutuncin wanda yake ganin mutuncin su kai kuma wai ka dawo cikin mu ka ce an taba annabi za mu tabbatar da cewa kai ne munafiki babu wanda ya taba manzon Allah saka duk wanda zai sa ido wani malami ya zo shi ya dauki musulunci ya kaita cikin siyasa sannan ya sai da alkur'ani da hadisi ya ɗauki muryarsa yana miya miya miya sannan kuma ya zo ya dawo cikin ku an taɓa shi ya ce ai an taɓa qur'ani to mu ba mu ga wanda ya taɓa qur'ani ba face kai da ka ci mutuncin qur'ani ka lalata integrity na malamai ka lalata integrity na musulunci ka canza wa fuskar musulunci da mutuncin musulunci ga baki ɗaya ba saboda rashin ɗabi'a saboda rashin da son zuciya da kwaɗayi na duniya abin da zai ba ku mamaki irin makirci irin na wa'innan bayan Allah, ku duba yadda suka je su, da sun ɗauko tallan a teku, suka je gida, aka je ina, aka je ina, ɗaya daga cikinsu ya canza murya kamar dai karatun Ƙur'ani, Allahumma a teku, Allahumma ka bashi, ya dinga maganganu yadda ka san Ƙur'ani, wanda jahili wanda bai sani ba zai iya haddace ya ce wallahi ya zata Alƙur'ani, sai da me yasa ya mata rera wadda yake Alƙur'ani. sai da ya karɓa kuɗaɗensa ya damfare shi ya masa rera wanda yake alkur'ani amma yau duk wannan halin sun saka yaransu suna ta zage-zage su zagi wane su zagi wane su zagi wane sun yi wane ne yau kuma da ke saƙon tunubu ya zo da kauri yau kuma abin mamaki an koma kan tunubu kuma sannan wayancin ba a ce su daina ba ina mamaki hatta 'yan siyasa wai ɗan siyasar da yake neman a tallata masa kamfen sai zai ɗauko makaryaci yanzu abin da zai baku mamaki kana buƙatan kana so ka tallata tinubu sai ka zo kai ƙarya ka ce uwarsa tana ba da shinkafa tana ba da aikin hajji ɗari uku sannan tana yin kaza tana yin kaza uwarsa za a zaɓa ta rasu yau mu je mun gaskata da abin da ma ka faɗa duk da ƙarya ne an ce to an ce to ka an gaskata mun gaskata maganar to yanzu yaya za mu yi babu mahaifiyarsa ta rasu ita za mu zaɓa sabida san ƙarya mutum ma sai ya ta faɗin abin da ma bai sani ba da mun sa shiru mun yi shiru mun zuba ido ba mai niyyar shiga maganganu akan siyasa ba amma yanzu yanda muka dinga kiran al'ummanmu ku fito ku PBC ku je ku ta voters card to haka za mu kira su idan mun ga wato ana mana munafinci a ɓoye za mu kira mu ce kar ku yi wani ko kuma ku yi wani domin ba za mu sa ido muna gani wasu su je su yi cinikin mu su sai da mu sannan kuma su zo kuma suna yaɗa sharri da sunan musulunci sai ai haka ya kamata ai ba za mu yadda ba duk wanda ya je ɗauko tallansa ya ba wasu kabiru gombe wasu za su tallata ka to ka sani ka shafa wa kanka bakin jini sannan kuma ka kirkiri mayakan da baka san sun iyakansu ba daga na farko har zuwa na karshe baka san iyakan su ba saka duk wanda zai dauki wai ya ce wa'annan su zasu sa masa wallahi sani tijaratan ne wanda take ba'ira tijara ce wacce babu inda za ta je za mu datsa bakinta sai dai in mun tabbatar mun ga cewa gaskiyan abin da mutum yake kai saka mu ba ma sukan kowane dan takara ba mu sukan kowane mutum fatan mu shine Allah ya zaba mana wanda yake mafi alkhairi sannan kuma kofa a buɗe yake duk wanda muka ga alkhairin sa za mu iya faɗin ta amma tabbas wanda muka gansa da alamun suka bir gombe to muna ganin alamu ya nuna mana cewa wannan kawai yana so a mana ƙarya ne ya zo ya cuce mu duk wanda za mu gansa da kabir gombe to wannan ƙarya ne ake so a mana abu ya cuce mu mutumin da zai yi ƙarya wai ya ce wai Buhari wai gidan Buhari wai tsera ne suke cin kujerun gidan Buhari shugaban ƙasa kawai dan yana son wai sai ya nuna Buhari waliyi ne Buhari ya ce maka shi malami ne ma balle ce maka shi waliyi ne ka bar shi a mukamin sa na siyasa ko irin wannan ƙarya ka ƙwarya wajen ƙaryan shi yake gawo a gane ƙarya kake ƙaryan ka ƙure wajen ƙarya yake gawo a gane ƙarya kake yi ka ce wai Buhari tsaban tsoron Allah ya rantse da Allah Buhari bai taɓa cin kwabo na gwamnati ba kwabo haba malam kwabo yanzu ko da a ce Buhari sahabi ne zaka wannan rantsuwa ko Buharin farko balle wannan Buhari ne wanda yake zo baya sannan balle ka zo ka ce wai kujerun gidansa wai beraye ne suke ci tsaban talauci tsaban bashi da shi wa'innan maganganun ta hankali zai kama da haka ne kake so ka ja talakawa yanzu kuma an koma ƙarya Tinubu mahaifiyarsa ta ba da kujera guda ɗari uku duk shekara takan ba da kaza ta yi kaza ta sa yi kaza to yanzu dan Allah wannan saƙon me kake so ka isar shin so kake kana nufin wannan a zo a zaɓi mamar tinubu ne ko kana so ka a zo a zaɓi tinubu ne wallahi tallahi akwai abin ban dariya irin wayan abubuwan wasu ne wanda ba su da wayo wai kuma da wannan rashin wayan mutane duk sun gane cewa ƙarya kake duk sun gane kuma shawarar da muke ba kai ka birban da kai shiru tunda an riga an gane kwangilan da ka ɗauka an gane cewa bayani ne ka shirya ɗaukan yi, za ka isar da saƙonka yadda kake so to kai shiru. Saka muna kira ga mutane su fahimce mu, duk wani wanda muka ga cewa yana kan harka na ƙarairayi, to ba za mu sa ido ba, za mu yi ƙoƙari, za mu nuna abin da yake daidai a gare mu. Kuma ba za mu taɓa yadda wani ya ɗauko sunan wani siyasa, ya shigar da shi Ƙur'ani ko hadisi, sannan kuma sai a yi shura ce, eh, ai wannan Ƙur'ani ne ko hadisi ne, babu wani ɗan siyasan da zuwa cewa Ƙur'ani ko hadisi. Wanda ka ga ya yi daidai, to ka tallata shi ta hanyar da ya kamata in kai malami ne kana daman kai ra'ayinka na yi ra'ayin wani ba wanda ya ce hana ni amma kuma in zo in ce shi ne a Bukhari da Muslim kuma in zo in ja ayoyin da Qur'ani in danna mai kamar yadda za a zo a canza murya a je a damfar wannan Allahumma atiku Allahumma tinahu Allahumma kunku a'a a'a a'a wannan zalunci ne wannan zalunci ne kuma abin da zai baka mamaki wannan bid'a ne a cikin tafiyar wahabiyya saka ƴan uwa ku fahimce mu duk wanda ya zo zai hau kan haddinmu ne to muke ganin mu dan taba shi dan kaɗan amma wannan matsala ce wacce take ba za ta tattaunu wai ga dan wayannan mintoci sha biyar zuwa awa biyu ba za ta tattaunu ba amma insha Allah duk lokacin da aka samu dama to wannan matsala ce wacce ce kofa abu da yake za mu iya tattauna ga duk wanda muka gera da ba a cikin sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a yan uwa masu kiran waya insha Allah za mu fara ɗaukan kira yanzu zuwa ɗan kankanin lokaci sai mu ba da mu ɗauki kira insha Allah kaman guda goma sai ya zamto mun mun rufe wannan karatun namu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am na'am Namban da aka da aka saka buɗe buɗe wani ya kira ya kagara ɗauko buɗe wayar ta gagar ɗaukuwa. Yawa, ok, hujja ne ke shigowa? To, afuwan, eh, to, kuda kira shi da wani waya ne, wannan wani taki yi wannan. ta yi yan wa da Allah ai hakuri zamu zamu dakatar da karatun mu anan zamu yi addu'a kasancewar dan tangarda da muka samu kuma gashi lokaci ma ya mana zamu fita maulidi Allah ya taimake mu Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta Allah kuma ya sa mu dace irin wayannan makaratan Allah kai ta tona musu asiri ka kuma ba mu ganewa ai to to to to afwan dan wa mai magana wake magana
ya sha na ina gaisuwa na'am fatan alkhairi kuma na'am masha Allah
muna godiya da irin wannan namijin kokari da kuke shi almajiri Allah sanya alkhairi Allahumma aminu iyyakum to shi gaskiya muna jin daɗi sosai irin yadda kuke waya mana da kai Allah akbar
wallahi tallahi saboda mu kanmu da mutanen nan muna ɗaukar sa mutanen kirki to irin wannan tafka da warwara yasa duka muna ta ji a baya da su gaskiya muna ganin abubuwan mu kanmu tafiyan mu ce amma kuma abin baya mana da subhanallah kwarai kuwa shi Allah ya sanya alkhairi mun gode sosai sosai isa yanzu muka
To.
ke ta bibiyo ku a irin wannan karatuttuka da kuke yi To, al- Allah wannan alamun tuka da warwaran alamun rashin gaskiya ne da kuma mutum yana faɗin abu ba dan Allah ba to zai je ta tafka kwaba kuma bai san me yake yi ba saka fatan mu dai duk abu in na gaskiya ne to zai wahala a samu irin wannan tuka da warwaran da kuma son zuciya kai magana a fili akan mimbari ga abin da ka ce amma a ɗaki kuma ka ɓuya kana faɗin wani abu wannan shine matsalan mu. Allah ya sauke Allah ya sauki Yeah.
Aminu daga na Kaduri Jallewu to alhamdulillah mala aminu mun tashi gode lafiya shi mun gode mala aminu mun gode jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan yan uwa kamar yadda muka faɗa dai ba za mu ɗauki kiran yi kiran ya ba za mu yi addu'a ne Allah ya saka da alkhairi mala aminu da ya samu bakon mu a cikin wannan karatu kuma sai in mun haɗu a karatunmu na gaba ko kuma karatuttuka da za mu ci gaba da yi na karantarwa na addini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh